إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام لقد سمعتم في الخطبه الماضيه حكم الولاء والبراء لعلكم سمعتم وشاهدتم كما سمعت وشاهدت ما يجري في وسائل الاعلام من ردود بين اهل النيجر ونيجيريا وهذا يتنافى في رابط التي بيننا من الأخوة والدين والجوار كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأسله بين أخويكم وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إسلاه ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين إن هذا الذي يجري يجري لسبب غفلة مما يخطط به علينا أعداء الإسلام والمسلمين أيها الإخوة الكرام أذكر لكم أحدهم الألماني المسمى بفول أشميد في كتاب الإسلام قوة الغد الذي ظهر في سنة 1936 وقال إن مقومات القوى في شرق الإسلام تنحصر في عوامل ثلاثة الأول في قوة الإسلام كدين وفي الاعتقاد وفي تآخي بين مختلفي بين مختلفي الجنس واللون والثقافة الثاني وفرة مصادر الثروة الطبيعية الثالث خصوبة النسل البشري لدى المسلمين ثم قال فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة والتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية هذا تزايد عددهم كان الخطر الإسلامي خطرا منذرا بفناء أوروبا وبسيادة العالمية في منطقة مركز العالم كله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ربنا آتنا ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها آمين رب العالمين ‘yan wa musulmi a takaice ganin mun yi darussa da dama kan alwala wal bara sati da ya gabata mun yi wannan hudu ba kan masa'alar so da ki wani yan uwa duk wannan bayani mun yi bayani ba abin da ba na ra'ayi ko zamaninku ko a gani na doka ce Allah ɗora mana wajibi Allah ɗora mana na magana so da ki dole ka so wannan matsayin shi na musulmi dole ka ki wannan matsayin shi na kafiri ko wani musulmincin ko a ina yake ba gabas ba yamma ba arewa ba kudu musulmi duk inda yake iya mahaɗa rana kana nan wajibi ka so shi kahuri duk inda yake kuɗin gidanku ne dole ka ƙi shi wannan doka ce daga Allah subhanahu wataala ƴan uwa kan wannan madogara ta maganar ƴan uwantaka so da ƙi na yi wannan hudu ba da jan hankali wanda da harko zan fara da malamai kayan sauran garin mutane yan uwa kowa yana ji dai ba wani abu ne ba samu gamu gaba daya irin abin da yake wakana ko gudana a hanyoyin sadarwa a wurin hira mu'amalanmu da 'yan najeriya yan uwa zan haɗa malamai kayan saura da su malamai su bukata musu fasara abin da karanta suna ji ‘yan uwa a kullum ɗan adam ka san da cewa kai ba annabin Allah ba ne ba shaidani yana iya mamaye kowa kada ni malami ka zani a kowa shaidani na iya mamaye shi kuma lokacin da mutum ya hushi yana iya komi ba kan ka'ida ba ‘yan uwa maganar malamai a cikin al'umma wanda ya san isa abu likitanci ya san tsari na virus kin sida me yasa a duniya ta yi ko cutar haɗari a yau sida malatin sida virus din sida idan shiga jikin ɗan adam Allah mai wata garkuwa da abin da zo jikinka wannan garkuwa ta ta gulbul bilan kenan ita ke yaƙi duk abin da ya zo na hadari a jikinka ita Allah tsara ka hakan to ita shi virus kin sida in ya zo sai ya kama wannan garkuwa ta ɗan adam sai ya mamaye ta a hankali idan ya mamaye ta gaba ɗaya kaga duk abin da zai shigo na magani bai kai gari balle ya samu garkuwa ko ya samu ƙarin ƙarfi kan shi ke daunin jikinka kudin gama zai da kai sai ka misida in zawai wara in ciwon kai ne bai da magani dan garkuwar jikin shi ta lalace in ma gashin gashin magani ya mai fa'ida ba ta yi da mamaya ne gaba ɗaya ba haka yan malamai sai kuma halka yan wa malamai aka su ne dirne rukuru a cikin al'umma su ne ƙarshen al'amari da abin da ya daci ya zahi ya dauri ko ma menene dole ya an kuma ga malamai babu wata al'umma da za a waye gari ba ta malamai ta nasara bai wa ‘yan wani yau abin da ke kawo da kai da kawo na abubuwan ya kai zubi da mutuncin malamai kuma da yawan malaman su ma suka shiga hali su manta da matsayinsu shi malami wa na kowa ne bai da gari malam bai da furanciyar bai da iyaka bai da gari bai da jinsi kowa na shi ne su masu da yawan malami sai mance domin matsayin shi na kowa ne ya koma bangare guda dole a samu matsala dole mutuncin ka yi zube a wajen wasu ka tsaya matsayinka na malami na kowa ne cewa tana wuri kaza iya matsala a matsayinka na malami tsakanin ga uwa da haka yan uwa maganar malamai ku aikin malamai a wannan fitina ku ne masu ba da shawara masu galgadi masu sa hanya da addu'a Allah kawo kwancin duk wata fitina Allah ka maganinta na ku nasiha na sa mata hanya kada ku shiga a gaba na wajen raba kan al'umma wajen kawo fitina cikin al'umma da ku kamata ku rike ku kare wannan fitina in wasu da yawa in kowa sani za ka ga mutum ya wata magana sai ka ce ba shi bane ba in wa tsakani ga Allah duk mai hankali ya sani zan karanta muku daga ba da wannan maganar malamai don su sun sa abin da ke wadi kayan karanta masarar jama'a abin da na rubuta yan uwa kowa ya sani yau duk mai hankali hukuma yake a nijar yake a najeriya yake duk wani mai hankali ya sani duk wata bacin zamantakewa tsakanin da najeriya ba wani ci gaba ga kowa cikin kowa sani tun daga gaya hakke gime kina wajen dubu ɗari biyar ba wata al'umma da ba ta alaka da nan tun daga gaya in sarauta ce in mutane ne na nan shi ne a nan gida shi ne a nan ka zo can gayan in zamarmawa ne in gobarawa ne in sakwatawa ne in damagarawa ne in barbari ne gaba ɗaya gida guda ne wanda duk gida guda ne ya haɗin wani haka abu uku da ya gama mu ya abu guda kahin ka yi kishin ƙasa kai kishin addini shi na gaba don mu gane kafin kishin ƙasa kishin addini shi na gabanka domin yan ku diba abin da ke raƙa da su akwai addini akwai jini jini ba magana ba jini tsakanin mu da su akwai wani makwataka yawan duk wannan gaba ɗaya mu ture saboda kurin kishin ƙasa yawan shi yawan ana akwai hankali shi ma wannan karantarwa addini ce yawan mun gami wallahi magana soki addini ne fa ba ra'ayi bane ba namu na ga dama in wai in wai ayo mun wai gari kaman turawan ra'ayi mu kurin an ce kaza a radio kaza talabijin kaza wani ga ta mishar wani rokal wani tura kan kai ta bar ra'ayin wai wani ilimi dan kishin kaza ce kaza kai musulmi ina kai da magana amma su da mai wallahi mutane su banta mutsayin su na musulmi ya su banta da komi kurin abin da aka ce musu hayin sadarwa shine kishin kasa kaza to yan wanka hayin kishin Najeriya ko Najeriya kai musulmi da farko da haka in wa kan mu yarda duk wani abu da kishin kasa mu ɓata ‘yan'uwantaka ta addini ta shini ta makwabtaka da ‘yan wani abin in mai aka yi zawa zai wucewa ko mai zawa zai wuce kuma wanda ba abin zama abokin adawanmu ya warin ciki mu ɓata da wani ‘yan wannan duk wata hira maka hira ba wani ci gaba kowa jaga maka da haka ‘yan uwa zan karanta abin da na hudu zama ku fasara ta ƙaice Allah subhanahu wa ta'ala muna matsayin bayin shi ya ba mu doka ta so da ƙi ya gama ba a duniya ga musulmi ga musulmi babu wata alaƙa da take da ƙarfi mai muhimmanci kamar alaƙa ta addini duk wata alaƙa idan aka waye gari ka hihita wata alaƙa ko ta jini ma ko ta ƙasal ko ta gari ka hihita ta akan alaƙar addini to imaninka gulu ne akwai matsala ba ra'ayi bane wallahi kowa ya kai ka san da haka dan uwa dan haka alaka addini ita ce gaba da komai dan haka yan uwa abinda nake gaya muku cewa Allah subhanahu wataala nasin qur'ani ya gaya mana masu imani duk inda suke ikhwa kuma yace umarni ya bada fa aslihu bayna akhawaykum umarnin Allah ne duk abin da ya gito ku yi ƙoƙarin gyaran alaƙar da take tsakaninku ba bata ba kaga wannan haka nan malami shine a gaban sanin wannan aya wajen gyaran duk abin da ya zo na matsala a yi ƙoƙarin sa wannan abin a gaba gyara Allah subhanahu wataala bayan wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sahabbai kuna so in shiryar da ku in gwada muku wani abu mahi kima mahi daraja ce abinda ya yi sallah daraja ya yi azumi sadaka ya yi azumi daraja ya yi sadaka ko zaka fadala hujuwa abinda ya yi sallah ya yi azumi ya yi zaka ya yi daraja mine ne manzala ce gyaran tsakaninku sulhu tsakaninku ya ce domin ɓaci na zamantakewa tsakanin musulmi annabi ya ce yana aski ma'azumi ce ma'askiya ba askin gashi ba ce yana aski addinin gaba ɗaya ɓacin alaƙa tsakaninku musulmi mazala ce gyaran tsakaninku ya tsakaninku ya yi darajar azumi da sallah da zakka ku ji wani sallah ba amma na ce wannan abin ya yi daraja don me an san idan zamantakewa ta musulmi ta ɓaci imani ya gushe in ba ra'ayi bane ba ra'ayi bane ba in wata in wata ruwa man bukari kai musulmi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin wani yaki sai rigima ta kabre tsakanin wani muhajir da ansa sai wani muhajir ya bugu sai cikin ansa wani ce ya lal ansar ya lal ansar me kai ga kabilanci ko jama'a shi can wani yace shi ko yace ya lal muhajirin kaga kira ne ko wani shi mazal iya jin haka yace ma bala da'awatul jahiliya me kawo da annabi sa abin da kai ba me kawo wannan kalma ta jahiliya kai musulunci ke wani halin babu addini ne mu nigeria mu niger mu yan niger ba naka bane ba ba naka bane ba annabi ce wani abin da awar jahiliya an wa kowa ya san dan harin iya san kasar shi iya san garin shi amma abin da ke ina zo magana addini magana alaka kada wannan san garin ka kasar ka ya sa ka rushe abin da ke wajibi ga san yan uwanka maza Allah ce shin wannan da'awa ta jahiliya nan kashi ya ce da'uha fa innaha muntina wata wata fa inna khabitha annabi ce ku bar wannan kalma ku bar wannan kalma annabi ce wannan kalma ce mai wari tsami take wata wata kasamta ce me yawa kasamta kalmar mu yan gari kaza mu yan Nijar mu yan Najeriya duk kuma ta tsakaninku na addini na jini na kwataka kurin Nijar Najeriya wallahi kuskure ne mu halka mu halka yan uwa bayan mun tsale wannan magana ta muhimmancin gyara alaƙa zamantakewa ta addini sama da sallah da azumi da zaka to dan idan wannan gyara ya yi sallah ya yi azumi ya yi zaka na ga magana kishin ƙasa wanda ma zai zama matsala a wani lokaci na kahin ka zama ɗan nijar ka yi musulmi ne kayan ka zama ɗan najeriya ka yi musulmi ne kuma na addinin in dai kana imani ka sa addinin ka a gaba wallahi kanka sai wani yawa abin da suke maka bar addini wallahi na ga dama mun manta da kima ta addini mun manta da karantar addini abin da Allah ya ce mana kurin ko abin da ya ga dama ya ji a radio kaza ra'ayin jirgin kaza kurin kai an koma kurin kaman tura ba addini wallahi barin addini ka kanwa dole mu ga iya kai kawa wallahi shi ga cikin turawa da a gare mu sun samu sura kanmu yan wazan kan gwada misali cikin fikin sunan asali sabit ya kawo don zama turawa su a wajensu haka cin ci gaba ne a wajensu su gama haka ci gaba ne su gama arabe kan haɗin wallahi makircin su ne kana kana ƙi tura ko wallahi sun yaƙe ka tun sun cika yaƙi ɗan uwa a wannan littafin na cikawa a 1936 ka shi ka kusan kusan 80 da tara da ce misali 36 ne turawa sun sa a musu bincike ƙasashen musulmi akwai mutum alman fal ashimin fal ashimin fal shi ya tashi yawon duk duniya kasashen musulmi tun daga marrakesh maroc har zuwa indonesia diya binciki halinsu da arzikinsu da abu da ya bincika ƙarshe ya kai rakwar turai a wannan zaman aka na europe ba na alman kaɗai ba turawa europe ta binciki kasashen musulmi a kan yadda za a fito musu bayan ya ƙare paul schmidt yake ce mai europe a zama da aka yi wannan littafin aka ya hoto 1936 ya ce bincike da ya yi musulmi abu guda uku da suke da shi matuƙan abu guda uku ya tabbata a cikinsu dole ya ce haɗari ne ga europe samun wannan abu ya tabbata a cikinsu haɗari ne ga europe kuma zai kai wargajewa europe gaba ɗaya su sami jagorancin duniya wani abu na guda uku ya ce ya diba suna da wani addini addininsu na marok marrakesh ya ce marrakesh marok indonesia duka suna da ɗan uwantaka suna ga mutum guda ne ba sa ga bambanci na marok da na indonesia ya ce wannan abin haɗari ne wannan haɗin kai nasu ya zamanto 'yan wasu ce duk inda suke ya ce wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ba ga al'umma turawa na biyu bincike da ya yi musulmi suna da abin fecundation ma'ana suna da aihuwa suna da aihuwa suna da albarka aihuwa yawa gare su ya ce yawansu ma haɗari ne ga europe ya ce abin uku duk wani arziki na tiran ɗabi'i na duniya yana hannunsu ya ce a yanzu yaƙi na zuwa da makamai da babamai a cisa ya ce ya huce shawara da ya bada ta hanyar da za su biyo diyan da za a yi wannan ‘yan uwantakal a kawo abin da zai kare tsakaninsu bisan juna iyaka guda saudiya daban dubai daban sharika daban ba a ma hamakon bai ba da matakar jinsiya ta kasa ga wata kasa kuma ga canjin mawa ba nan ba haka suka tsara kuma tsarinsu ne wallahi cewa ka a bar mu mu zamanto ‘yan uwa don yin hakan haɗari ne gare su naka ɗan uwa kenan ka yi hankali kana ga ci gaba ce wallahi koma ba ya ce ga musulmi ɓatawa da abokan makwabtakanmu jininmu addininmu babu wani ci gaba ya ce ɓangaren arziki na mai gani a yau arzikin nasu ne amma ya za a yi zamanto a hannunsu yanzu iya gidanmu a masu suke tafiyar da shi ruwan cikin tsarinsu ne haka kamata su yi tsarin da ya ba su ya ce wannan magana ta yawa ma shi kuce ganin abubuwa da yawa ya zamanto na rage ahiwa ka a yawa cikin wancan tsarin ne kaga yau a france a kasashen turai da yawa wallahi wallahi kuɗi ake biya mace ta ayu dan ayi an kurjan ta ayu kuɗi ake bada mace ta ayu mu kuma anan a baka kini ko allura ka ta ayu yan wadan haka wallahi mu yi hatara lokacin da malami ke magana kaka ce a yan waka almajiri malam ba annabi ne ba idan kaga malami ya kuskure ko zai shiga ta hanya in mai tambihi annabi ba annabi ne ba a ku da bai ilimi na bai ilimin karatu amma yana hankali a ku da masu basu ilimi da na addini basu ga wazi amma suna da hankali wacce ku gano malamai sun mata hanya kaka kama kama ka bara kun a cikin hikima kamar malamin sa wannan abun abu matsala fa ka ga abin da kake hangowa na matsala domin mutum in ya hushi sai manta da komi sai ga ya manta shi malamin ne ya manta komi ne in wallahi wallahi cikin masu ma juna raddi nijar Najeriya wallahi na san mutum biyu wanda ko da wani biyun kowanne ɗaya uban shi ɗan Nijar ne uwar shi Najeriya ɗaya uwar shi Nijar uban shi Najeriya shi ɗaya ɗan Nijar ne shi ɗaya ɗan Najeriya ne kuma su masu suke amma a cikin abin sace masu sahihi kan abin wallahi kowanne yan ba ka ba ka ba ba ka kan shi ba uwar shi wata ahe shi uban shi da ya ahe shi dan wuri ne wa amma kaga sun manta da wani matsayin suna kalmomi marasa kyau ga yan wasu wancan bangaren har na ko mance ya ce hudu ba shedan shedan nake rinja ka kai malami to ka da wata ba bana a cika kakana ba ko kakan kakana wallahi uwayen su kowanne cikin biyun eh a Najeriya Najeriya ne masaraddin wannan kowanne uwayen shi rabi ne rabi na rabi Najeriya dan wani Allah a wannan halin in ba shedan ba ya yaudare ya ka samu ka hushinsa ka manta da matsayinka ina kai ina radi gano bangaren yan wali muhim malamai ku ne jagorori wajibi amana ce a wuyanku ku ne jagora masu sa hanya masu wa mutane seti kuma amana ce a wuyanku rashin da kuka lalace ko sa ɗuma daji wala ku Allah da tambaya ko kiyama ku kun mabiya in kun gano mana ya kuskure ku mai nasiya ko ku bi shi kan kuskure ‘yan wa'ala samun halaka addini shi ne gaba da komi kayan mu zaman nijar ko nigeria musulmi miki wani addini shi ne gaba da komi ga addini ga jini ga makwataka don manta da su Allah ta mutama gobe kiyama iya cikin gobe kiyama Allah ta mutama zai tambaye ko akan mu Allah samu gyara assalamu alaikum